أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير كلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما بعد رب شرع لي صدري ويسر لي عمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan gidan rediyo mai albarka shine alternative wanda muka saba gabatar da wani littahi mai suna arba'una hadis ko arba'una nawawi na imamun nawawi a dukkanin ranar alhamis daga karfe goma zuwa sha ɗaya na safe haka da ranar litinin daga karfe goma zuwa sha ɗaya na safe wanda yau yayan uwa musulmai muna ashirin da bakwai da watan rabi'in al'awwal ni wata na uku a kalandar mu ta musulunci shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijira ta manzan tsira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina a wanda ya dace ko kuma yi muwafaka da sha biyu da watan oktobar yani wata na goma shekara ta 2023 meladiya kamar yadda muka faɗa wannan fili mai suna arba'una hadis yau insha Allah darasi ne na goma sha hudu a cikin jerin giyan littahi littahi na abu zakariya yahaya bin sharaf imamun nawawi shehun malami babban malami sannan kuma mun zo hadisi na talatin daidai hadisin da yake cewa an abisa alabatal kushini jursumi bin nashir radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal inna allaha ta'ala farada fara'ida wala tudayyuha wa hadda hududan wala ta'taduha وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت على أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار القطني وغيره wannan hadisi daga abi sa'alabatal kushani yursum bin nashir abi sa'alabata baban sa'alaba al-kushani jursumu bin nashir sunan shi jursumu dan nashir radiyallahu anhu yarra Allah shi tabbata a gare shi anin nabi ko an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal daga manzo Allah tsiran Allah da aminci shi tabbata a gare shi yace inna Allah ta'ala faradda fara'ida Allah madaukakin sarki ya fardanta farilla ya fardanta farilla farilla ya ce farilla ce wala to dai ya uha to kakku to zartar da ita duk farilla ku yi kokarin cika ta kakku to zartar da ita yanzu misali azumin ramadana farilla ne kamar yadda Allah ya ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kutiba ay furida ina fata mun fahimta azumin ramadan farilla ne yani sallah farilla ce shi yasa a wani hadisi hadisul qudsi inda Allah subhanahu wataala yake cewa mana adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma tarattu alayhi bawa na bi ta samun kusanci zuwa gare ni kaman yayi abin da na fardanta mai Allah ya yi son ka yi farilla kafin ka yi nafila da ka yi nafila dubu gwayar ka yi farilla ɗaya ina fata mabanta a nan inna Allah fara da fara'i duk abinda farilla ne Allah ya ya fardanta shi to falatu dayewa kakku to zartar da shi gurin kin cika shi kenan shine inna Allah fara da fara'ida falatu dayewa Allah ya fardanta farilla kakku to zartar da farilla ku yi kokarin yin farillar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora muku sannan abu na biyu sai manzan Allah ce wa hadda hududan Allah ya yi iyaka iyaka fala ta'ata duha ka ku ƙetare su iyaka iyaka kisa a wani hadisi ya ce wa inna li kulli malikin hima wa inna hima lahi maharimahu kowane sarki yana da iyakar da yi to iyakar Allah haramun ka ku je ku aikata haram kisa Allah in ya zano abu sai ce tilka hududullahi fala ta'ata duha wanda ba su ku ƙetare ku tsaya inda aka tsaya sai a ce tilka hududun layi fala ta ata duha in kuma wanda ba a so ku kusance su ku kusance su ne ma sai a ce tilka hududun layi fala ta buha wannan ya dangantu da siyakin magana in aka koro magana a bisa kan cewa abin da aka faranta muku shi kaɗai ne ba a so ku ƙetare sai a ce tilka hududun layi fala ta ata duha bakin nan za ku tsaya in kuma abin da kusanta shi ne ma ba so ku yi hani ne sai a ce tilka hududu lai fala ta tsara buha kusanta shi ma ba so ku yi shi ne falatu da yi wa hadda hududan ya yi iyaka iyaka fala ta ataduwa ka ku ƙetare iyaka inda ya yi muku iyaka bakin nan ku tsaya yanzu misali yin arme ka armi guda hudu to ka ka armi biyar kaga ka ƙetare iyaka da sauransu wa harrama ashiya sannan Allah ya haramta abubuwa da yawa wala tantahi kuha ka ku kita su da abin da Allah ya haramta ka ku kita ku je ku aikata haramun ka ku kita ku aikata wa sakata an ashiya sannan Allah subhanahu wataala ya yi shiru akan wayan abubuwan rahamatan lakum dan jin kai tausayi ta tare da ku gaira nisiyan ba dan Allah ya mance ba wala ta ba su ana ka ku yi bincike akan wannan abin da Allah ya shiru a kai to ka ku yi bincike shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya hana mu wata tambaye Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum in tasalu an hina yunzilul qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai wani sahabi ya tashi ya ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya farranta muku aikin haji sai wani sahabi ya tashi ya ce a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara ya manzo Allah sai annabi ya shiru can annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce law qultu na'am la wajabat wa la mastada'tu da lokacin da wannan ya tambaya ya ce a kowace shekara da na ce na'am da ta waje ba a gare ku kuma da ba iya ba kenan wannan yana nuna mana cewa wa sakata ana shiya Allah ya shiru akan wa'insu abubuwa rahmatan lakum dan ya zama rahama ta tare da ku tausayi gaira nisiyan ba dan mantuwa ba bala ta ba su an haka ku rika bincike me yasa aka haramta me yasa aka kyale abubuwa ba a ce komai akai ba wa'insu abubuwan da dama to to ku yi bincike ku je wajen bincike ku kwantalo ma kanku wannan hadisi hadisi ne hasanun hadisun hasanun rawahu darul qudni wa ghayruhu darul qutni ya rawaito shi da wani shi da sauransu yani wannan hadisi ne ne hadisi sahihi ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya farnanta muku ku yi kokarin aikatawa abin da ya sa muku iyaka ya ce wannan haramun ne ku yi kokarin kiyaye shi abin da za mu fa'idanta a wannan hadisin yustafadu minhu taqsimu ahkamud din ila arba'ata aqsam muka lura abun hudu ne aka raba shi a wannan hadisin inna Allah farada fara'ida Allah ya fardanta farilla kun gani abu na harko ki dan fala tudayyuwa ka ku tozartar da farilla wannan shine abu na harko abu na biyu hadda hududan ya iyaka iyaka fala ta'adduha ka ku ketare abu na uku wa harrama ashiya ya haramta abubuwa fala tantahikuha ka ku keta su abu na hudu wa sakata ana ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan fala ta ba su an ha ya yi shuru abu soyinsa abubuwa ba don yamance ba a kakuyi bincike wannan fara'ida haƙa ala tudayi wa muharimu haƙa allah tuƙarrab shi farilla haƙƙinsu kakku tozarta su su kuma haram duk haram abin da allah zai so aikata shine sai ce tilka hududullah fala ta ƙarabuwa ai la tuƙarrab kusanta shi ma haramkin kakku wa hududan haƙa adamu mujawazatuwa shi kuma haddi haƙin shi kakku ƙetare iyaka wa masukutu anhu haƙo Allah ya bahas anhu shi kuma da aka yi shiru haƙin shi kakku yi bincike wa haza ya jima wa ahkamu dini kullaha kaga wannan ya tattaro hukunce hukuncen addini duka wa min amali bihi jaza sawab wa man amala bihi jaza sawab wanda ya aikata wannan zai samu lada wa amina al za a amince ne daga hukuma ولهذا قال بعض العلماء ليس في الحديث حديث واحد أجمع بانفراد لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث shi yasa malaman hadisi suke cewa babu wani hadisi ɗaya wanda ya tattaro hukunce-hukuncen na addini da ƙetare iyaka da farilla da kaza kamar wani hadisin wani hadisi ne mai fa'ida ya tattaro hukunce-hukuncen addini har guda hudu manya-manya shi yasa hadisin daman wannan frazkin shi ake ce mai alhuqufu inda hududul shar eh alhuquf tsayuwa inda hududul shar daidai gurin haddi na shara ana dai wannan hadisi ne hadisi sai hadisi na gaba hadisin da yake cewa hadisi na 31 abi abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهر في الدنيا يحبك الله وزهر فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة wannan hadisi daga abi abbas baban abbas sahal bin sa'ad sa'idi shine sahal dan sa'ad as-sa'idi kenan baban abbas shi shine baban abbas kin kenan shi sahal sunan shi a sahal bin sa'ad as-sa'idi sahal dan sa'ad shi baban shi sa'ad sa'idi radiyallahu anhu قال يرى الله اشتبت عبريشي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gurin manzan Allah faƙala sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah dullani ala amalin nuna mana aiki za a miltahu in na aikata shi a habbanni Allah Allah zai so ni wa a habbanni nasu kuma mutane za su so ni ya salam ashe kun ga yayin wa musulmai ga shi ni wanda in ka aikata shi mutane su soka kuma Allah ya soka aiki ne za ka yi ba wani samar wani abu ne za a rubuta a ba karkasha ko kuma kanatiya da sauransu a aiki ne ya ce ba ni labarin aikin da in na aikata shi a habbaniyar lahu Allah zai so ni wa a habbaniyar nasu kuma mutane za su so ni kun san Allah ya so ka ba karamin abu ba ne kai dole ne ma ka so Allah saboda shi ya halicce ka shi ya ma duk wani abu da kake tunƙaho da shi shi ya baka abincin da zaka kake ci shi ya baka ruwan da kake sha shi ya baka shinkafa da kake gurjewa kana ci kai dole ne ma ka so Allah amma Allah ya ce yana son ka to babban magana kenan kai ba karamin mutum ba ne to ga abin da wallahi in zaka yi Allah zai so ka kuma mutane su so ka faƙala sai annabi ya ce izhar fi duniya yuhibbuka Allah ka yi gudun duniya Allah zai so ka me gudun duniya ka kyamaci duniya ka bar haram abin da yake shubha ne ma ka bar shi shine zuhud kyamatattar duniya kakka zamanto duniya kawai kai ita ce a gaban ka yake halak yake haram kai wani ma yake haram yake haram yake haram yake ba yake halak yake haram ba wani shi ya san haramkin ma yake haram yake haram yake haram yake haram to ka ce yake halak yake haram ma haramun ne barantana yake haram yake haram a'a yake halak ya kamata yake halak yake halak yake halak izhar fi duniya ka kyamaci duniya ka yi gudun duniya yuhibbukallah Allah zai so ka a nan gudun duniya zuhud da ake cewa zuhud ba wai ka zama baka wanka ba baka sa tuha mai kyau baka cin abinci mai kyau baka shiga inuwa kullum kana rana kullum kana shan wahala ba shi bane gudun duniya ya salawa akwai gudun duniya zuhuri na sufaye kaga mutum bai wanka da ciccirarrun kaya sai a jirgi yake zama bai shan abu mai daɗi bai cin abu mai daɗi wannan ba shi bane gudun duniya gudun duniya shine ka kyamaci abin da ke dunna haram ne ko shubha ne ko kuma yayi kama da shubha shine gudun duniya amma ka zo bakka ci bakka yo ai waye ya ce ma haramun ne ai wannan sai masu imani ma suke cin mai daɗi suke shan mai daɗi ai shi yasa Allah ya ce kayan daɗin duka namu ne qul man harrama zinatan lahi allati akraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm qiyamah ka ce man harrama zinatan lahi allati akraja li ibadihi wa haramta jin daɗi na duniya Allah ce kuliyar lillazi na amonu fila na masu imani ne ma a ranar rayuwar duniya albarkacin kaza ne kadangare kan samu ruwan kasko kafirai ma da suke sha albarkacin kuro amma asali na masu imani ne ina fata isa annabi ya ce izahad fi duniya yuhibbukallah ka kyamaci duniya ka guji duniya yuhibbukallah Allah zai so ka ka kyamaci duniya kai abin da ke gaban ka lahira to dalilin wannan Allah sai baka da duniyar da lahira zahar fi duniya yuhibbuka Allah ka kyamaci duniya Allah sai so ka zahar fi ma inda nas yuhibbuka nas kuma ka kyamaci ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su so ka ya salam wallahi san abin mutane shi ke sa mutane su kika kin abin mutane shi ke sa mutane su san ka a yau kakka nuna ma mutum abin da ke hannun shi shi kake so wallahi wannan zai sa ya bayu ya zuwa ya ga kawai bai san ka ya ga duk masu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku yi roƙo saboda roƙo yana hudda kurjini kuma manzo Allah ya ce duk mai roƙo a ranar kiyama zai zo yana roƙon wutar garwashin jahannama ne fal yastaqilla aw yaksir ko ya karanta ko ya yawaita shi dai garwashi yake roƙo dubara ta rage ga mai shiga rijiya in ya so ya cilla ta kai ya shiga ya hada kan ya hoshe in ya so kuma ya kama kuranga a hankali tal ya sauka kinan izhad fi ma inda nasu yuhibbukan nas ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su soka hadisun hasan rawahu ibn majah hasan ya rawaito dan majah ya rawaito wa kai ruhu da wani shi biya sani da hasna da dangana wanda suke masu kyau a yustafadu abinda za mu fa'idanta a wannan hadisin anna zuhud fi duniya a ashe zuhudu gudun duniya min asbabi mahabbatin lahi ta'ala li abdihi wa mahabbatin nasu lahu a kyamantar duniya yana daga wani abu da yake sa Allah ya so kama mutanen su masu so abu na biyu annahu la ba'sa bis sa'i fi ma taktasibu bihi mahabba lil ibad mimma laysa bi muharram ashe babu laifi wani aiki abinda bayi za su soka shine ka guji abin da ke hannun su bal huwa mandubun ilai kama ya dullu alaihi al'amr bi ifsha'i salam kamar yadda annabi yace ku watsa sallama za ku so juna yace la tadkhulu jannata hatta tuminu wa la tuminu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum annabi ce la ta dukulul jannata hatta tuminu bukku shiga aljanna sai kun yi imani wala tuminu hatta tahabu bukku imani sai kun so juna a wala adullukum ala shay'in idza fa'altumu tahabbtu in nuna muku wani abu wanda in kun aikata shi za ku so juna afshu salama bainakum annabi ce ku watsa sallama tsakaninku ya salama da kaga dan uwanka musulmi salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum har ka yawan sallama wala wannan yana sawa ku so juna kuma son juna shi ke sa ubangiji subhanahu wata'ala ya kai ku gidan aljanna ina fata mu fahimta yana da kyau yan uwa musulmai mu guji duniya kuma mu guji abin da ke hannun mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabban shi rushin roƙo ai kasance sahabi yana saman dabba igiyar shi ta hado ko wani fartumolan shi ya hado ko kuma wani abin shi ya hado madadin ya ce ma wani ya miƙo mai wallahi sai dai ya sabko a hankali ya ɗauki kayan shi ya koma kuma ko da ga mutum nan wanda zai iya miƙo mai kun san me yasa don tsoron kai je roƙo ya je ya ce miƙo min ya zama roƙo ne to yau a rayuwa kuma wani sai ya mai da rayuwar tashi duka roƙo ba ni kaza ba ni kaza in an bashi ya komo wannan yana hudda kurjini tun a nan duniya na rantsi da Allah ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya koya musu rushin roƙo bisu roƙon mutane saboda annabi ya tarbiyance su ne shi yasa ya zamanto ɗabi'ar tasu babu roƙo bisa iya roƙon ina fata fahimta shi sa ake so mu ɗauki wannan ɗabi'un mu rika aikatawa ya zama roƙo babu shi sai in abu wani al'amari ne wanda labudda ya yan uwa musulmai rayuwa tana iya kasancewa wani abin ya zo ya shigo da sauransu ina fata mun fahimta to wannan ai musulunci ya yarda in darura musulunci ya yarda da darura amma haka so babu wani abu da ya taso ka ce ba ni a baka a ƙara ma kullum kai rayuwar ta koma roƙo ka zama a nan ƙoso a nan ƙoso ga ƙwai ya ce a ɓare a dahe aka ce eh a dahe an yi katari an dawa ya ce to a ɓare aka ce eh an yi katari an ɓare ya ce to a ɗauko a sa mana a baki shi komi so yake sai an mai ya salam ba a san musulmi ya zama haka musulmi kazar kazar kama jiki ake so al-mumin al-qawi wa ahabbu ila Allah min al-mumin ad-da'if wa fi kullihima khair mumuni mai kazar-kazar ya yi mumuni mai sako-sako ani amma dukansu alheri ne amma ga wanda ya yi baka so ka zama cikin wanda ya fi hadisi na gaba hadisi na 32 hadisin da yake cewa ana bi sa'id sa'ad bin sinan al-kudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirara حديث حسن رواه ابن ماجه والدار القدني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطا مرسل عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعدا وانا حديثي عن أبي سعيد دقى أبي سعيد سعد بن سنان الخدري shine sa'ad dan sinan al-khudri radiyallahu anhu yarda Allah shi tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace la darara wa la dirara babu cuta babu cutarwa ya salam la tazlimuna wa la tuzlamun kakka yi zalunci kuma kakka bari a zalunce ka ya salam shine la darara wa la dirara ai la yadurru ahadukum ahadan bi ghairi haqqin kada ɗayan ku cutu ɗaya ba tare da haƙi ba kenan kai kai zalunci ina fata mun fahimta ai la tadurru man daraka haka kai duk wanda ya cuce ka ma kakka cuce shi ina fata mun fahimta amma kuma kakka bari a cuce ka shi musulunci gata gare shi musulmi izza gare mumuni izza gare walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinna al munafiqina la yafqahu la tazlimuna wala tuzlamuna kakkai kakku yi zalunci kuma kakku bari a zalunce ku kakka bari ana zalunce ka kana gani kuma ka ce kayi shiru ai a buga a zalunta a ha'ayyin da aka gada ba har a kashe ka ya salam wanda baka kama ba kanka adalci manzo Allah hadisi ingantacce yace mumuni yani maciji bai saran shi a rami guda so biyu mumuni maciji bai sarar shi so biyu a rami guda ma'ana kakka sa hannunka nan rami guda maciji ya sare ka hannu kuma ka sake sa to kai ba mai imani bane ehe dai in yani kaddara ce ko kuma hatsari baka sani ba ko kamance amma haka ko ka sani ka ce ya ƙara ci za a yi mumune ne mu mutum ya feshe ka da mari ka ce ga wata huskar ƙara feshe a wannan baka kai baka ka kaskantar da kanka izza ake so ka nuna babu laifi ma in mutum ya feshe ka da mari ko ya cutar da kai kai ma ka rama daidai da abin da ya ma shi yasa saboda gobe kai sake kuma gobe in ya zo sake a Allah ba zai wuce gona da iri ba in ka rama shi yasa Allah ya ce babu lahi karama wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi idan aka muku uba babu lahi karama daidai da idan mutum ya kutihe ka da kutuho daya babu lahi ka kutihe shi da kutuho daya idan ya ma kutuho uku babu lahi ka mai kutuho uku kakka wuce na hudu kakka wuce hudu ma'ana kakka hudu idan ya ma biyar ya halitta ka mai biyar in gome ma ya halitta to amma sai Allah ya ce wala in sabartum inda za ku yi haƙuri lahuwa khairul lissabirin haƙurin shi ya fi ai ku Allah subhanahu wata'ala ya yi son a yi haƙurin amma wannan ayat ta nuna laihi ta nuna babu laihi karama saboda gobe ka a sake shi yasa wani guri Allah ya ce fa mani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya ketare muku iyaka babu laifi ku ƙetare mai iyaka daidai da yadda ya ƙetare muku iyaka shi ne hallo Allah ce waje za'u sayya'atin sayya'atin mislaha fa man afa wa aslaha fa lahu ajruhu in min min Allah a waje za'u sayya'atin sayya'atin mislaha sakamakon wanda ya ma mummuna kamar mummuna daidai da abin da ya ma kenan ba in mutum ya ma kankara ya halitta kamar kankara ba da za ka ji wani ya ce duk wanda ya mana kan karamu kuma za mu mai kan rodi ko mu mai kan itace wani ma har zai cewa haimu ma kan karhe ya salam kenan ya wuce gona da iri a'a wanda ya ma kan kara babu laifi kamai kan kara wanda ya ma kan icce babu laifi kamai kan icce ina fata mu yauta to amma kuma duka wannan Allah ya ce da kai hakuri kun ga a can Allah ya ce wala in sabartum na mawaje za a sayyatin sayyatin misla faman afa wanda ya yi rangwame kina Allah ya san rangwamen shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ma Hamza musula ya ce duk wanda ya ma Hamza wannan musulai mu saba'in mu kuma in muka zo sai mun mai sama da su saba'in sai Allah ya sauko aya wa ila aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairun lis-sabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah annabi kuma haƙurin yayi to da ya haƙurin sai ga shi wanda ya kashe hamzan gashi ya zo ya musulunta wadda ta sa ka ta da kwantara a kashe hamza ita ma gashi ta zo ta musulunta ya salam ma'ana da ya uwa musulmai wannan hadisin yana karantar da mu la darara wa la darara babu cuta babu cutarwa addini kakka cuci kowa kuma kakka bari a cuce ka ka zamna laƙwai ya zauna duk wanda ya zo ya cira ya buga ya sara ina fata fahimta har a gama da kai to baka ba kanka adalci ba la tazlimuna wala tuzlamun eh dan ka a sake in mutun ya ma raman ai Allah ya ka a rama ko tseda mai ruwan miya saboda kai izza gare ka ka bari kowa ya rena ka ka bari a rika rena ka a maida ka wani suku duk wanda ya ce ma kul ce mai chas wallahi duk wanda ya ma kul ya ce ma kul ce mai cas ya san kai ma ba dama kai izza gare ka walillahi da izzatu wali rasuli wali mu'minin walakin lil munafiqin la yafqahun na fata mun fahimta hadisun hasanun wannan hadisi ne hasan rawahu ibnu majah ibnu majah ya rawaito wa darul qudni da darul qudni wa ghayruhuma da wannan su musnadan hadisi ne musnadi da danganan shi ne kyau ne wa rawahu malik fil muwadda mursalan malik ya rawaito shi cikin wada hadisi ne mursali an amr bin yahya an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga amr dan yahya daga manzon Allah fa asqada aba sa'id amma a wacce ruwa ta imam malik a ta muwadda an sarayar da aba sa'id kun ga ainan abi sa'id sa'ad bin sinan ne to wacce ba shi bane walahu durqun yuqawi ba'daha ba'dan amma dai yana da hanya shashi da yake karawar shashi ma'ana dai wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kuma hadisi ne ingacece abinda za mu fa'idanta a wannan hadisin annar darara ya zalu cutar da aka ma tana gushiya kuma hallau in mutum ya cuce kan ma hallau eh kakka bari hallau da kai a cuci wani hallau shi wannan hadisi yana magana a kai kai kakai cuta hallo kakka bari ma'ana kakka ba da dama da kai a cuci wani shine la darara wa la darar annad darar yazal wa yanbani ala zalika kaseerun min abwabil fiqh كالرد بالعيب وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة معكوزة من الحديث أبو نبي منع التصرف في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى غير على غير وجه المعتاد مثل أن يعجج في أرضه النار في يوم عاصفة فيحرق ما يليه haka ka hura wuta ana sanyi ka cuci wani duk abin da cuta ne za ka cutar da ɗan uwanka musulmi ya ji ba daɗi ko ka ƙona wani abu wani hayaki yana shiga gidan wani ko makamancinsu abu na uku annahayu an mujazati bi aksar min al-masal an hana ka ƙetare iyaka kawai ga musulmi dan wanka musulmi ma'ana dai wannan hadisin kai kakka cuci kowa kuma kakka bari a cuce ka kuma kakka kama dama da kai a cuci wani kuma wani in yana cutar ka ma in kai haƙuri hallo babu lai kada kuma dan an cuce ka kace sai kayi cuta kai ma a in ka rama daidai da abin da aka ma baka yi ba laifi amma ka wuce gona da iri to kuma kai kayi zalunci a ina fatan fahimta hadisi na 33 an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي wa gairuhu haka za wa ba'duhu fi sahihaini wannan hadisi annabi ne Abbas daga dan Abbas dan Abbas ina fata mun Abdullahi ibn Abbas kenan turjuman al-Qur'an hibrul um hibrul hibrul umma shine annabi mai addu'a yace Allahu faqihu fid din wa allimhu at-tawil Allah ka fahimtar da shi cikin addini kuma ka bashi fasarar Qur'ani shine ya rawaito wannan hadisin radiyallahu anhuma yarda Allah shi tabbata a gare su da shi da baban shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal manzo Allah tsira Allah da aminci shi tabbata a gare shi yace law yu'dan nasu bi da'awahum da ana ba mutane da da'awarsu kawai mutum yayi da'awa ya ce wani shi ya kwace mini kuɗi yayi da'awa ya ce wani shi ya sace mini kuɗi yayi da'awa ya ce ai wani shi ya zubda jinin dan uwana kawai daga mutum ya faɗa sai ya zo kawai a ɗauko haƙƙin shi a bashi ko a ƙwace ma wancan da ya yi da'awar shi ya zubda mai jini a ɗauko a kashe shi ko kuma kawai da ka yi da'awar kuɗin wane da yake wajen wane na haka ne kawai da daga haka ne kawai haba ladda a rijalun amwala ƙaunin da wa'insu mazaje sun yi da'awar dukiyar wa'insu mutanen tasu ci wadda ma'ahum da sun yi da'awar jinin yan uwansu da aka zubda wa'insu wane suka zubda musu kawai ya aje a kawo musu a zubda jinin su ko a kawo musu a kwaci kudinsu a ba haka ba kawai musulunci yake daga kayi da'awa da'awa kawai lakin nal bayyinatu alal mudda'i a sai dai hujja ga wanda ya da'awa kace wani shi kudin ka ne a wajen shi to ina hujja ina dalili ina hujja ina fata mun da lakin nal bayyinatu alal mudda'i bayyana hujja ga wanda ya da'awa wal yaminu ala man ankara rantsuwa ga wanda ya inkari aka ce kai wani ya ce nashi ne na to a rantsi in ka ce baka rantsi ba kenan baka da gaskiya ina fata ko mun fahimci wannan hadisin kamar hadisin yana bayyana mu cewa ina fata mun bayyana kenan in za a yi shari'a ba daga mutum ya zo ya ce ba kaza nawa ne kawai sai ya dauko a bashi a ba haka ba ake shari'a abinda za mu fa'idanta a wannan hadisin annahu la ya hukum li ahadin bi mujarradi da'awahu sai yake la yi hukamu li ahadin ba ai hukunci ga daya li mujarradi da'awahu kawai dan yayi mujarradin da'awar shi shi kadai daga ya kawo ya zo ya ce kaza na wani sai ya dauka a bashi ko a ga sai an kira wani abu na biyu annahu la yajuzu al-hukmu illa bi rattabati shar' wa in galaba ala zanni sidiqil muddai kuma sai an bi martaba ta shari'a abu na uku an ilimi alal muddai alai mutlaqan wanda ya rantsuwa tana nan ga wanda ya da'awai haka shi ma wanda ake da'awar a kan shi ma'ana abinda wannan hadisi yake nuna mana lauyi udan nasu bi da'awahum da a ce mutane daga sun yi da'awa kawai sai a baki daga sun ce ai kudin wani da yake wajen shi ba nashi bane nawa ne kawai daga yayi da'awa wannan sai a ɗauko wannan kuɗin a je a kwato a bashi kawai dan a ce shi ne gaskiya ne ko makamancin su to da ana haka nan ai da mutane da yawa daga sun ga dukiyar wani sai su ce ai dukiyar su ce daga sun ga wani abu na wani sai su ce nasu ne daga sun ga jinin dan uwansu ko suna gaba da wani sai su ce wani shi ya zub da jinin dan uwanmu sai a kamo su a kashe a da ana haka kawai da shi kenan a ba haka waki wanda ya zo ya da'awa ya ce kudin wane da yake wajen wane nawa ne to sai a ce to ka hujja bayan ka ka hujja hallo a kirawo shi wancan mutumin shi ma ya yi bayani yani shari'a za a yi ba haka kawai da ka ce ba kudin wani da yake wajen shi nawa ne a lokaci kaza a kai kaza ya kwace mini ko a'a sai ka ka hujja in ka ka hujja kuma sai a kira mutumin shi ma a zamanar da shi wani ya ce yana tuhumtar ka kudinka ba nashi kudinka ba naka bane nashi ne a lokaci kaza an yi kaza miye dalilanka kowa sai ya ka hujja shi yasa shi alkali shi zai zamanar da mutane masu shari'a guda biyu a gaban shi ya ce to kai imayani kuma ba a yin bayani mutum ɗaya ya bayani kawai ce to ai kai ne mai gaskiya a'a in wannan ya bayani ya kare shi ma wannan sai bayani ya kare aji kuma in ya so a nemo gaskiya shi yasa a zamani wanda ya gabato akwai wata mace ta aihu da ta aihu ɗan jariri hallo ita ma wata ta zo ta aihu aka yi katari duka sun aihi ɗiya maza jarirai guda biyu sannan sai suka ajiye su kawai kura da ta zo ta cinye dan babbai ina faɗan jariri kenan yanzu kuma jarirai guda biyu kusan lokacin da aka ahe su dukka ma guda suke kuma ba a san ba ko nawa ne to amma ita wannan babbar ta san ɗanta ne kura ya ce shikenan sai suka ɗauki shara suka je wajen annabi suleiman a annabi dauda annabi dauda sai ya ce ke babba i bayani babba ta yi bayani ta ce aini ɗana ne wannan tun daga shi a hannuna yannan kuma ɗana ne sai shi annabi doda ke ganin ai wannan ita babba ce ita take da gaskiya babba in yi magana ba sai an tsaya ba an saurari yani magana yaro shikenan annabi dauda kawai ya ɗauki ɗan he ba babbai har sun huta sai suka yi karo da annabi suleiman annabi sulemana ya tambaye su mi yawa kana suka ce ga abin da yawa kana shari'a ce muka zo baban kai mana sai ya ce mata wajen baban sai suka koma da suka koma sai annabi sulemana ya ce ni yanzu wannan shari'a baba abin da nake gani tunda ita wannan karama ta ce ɗanta ne kama babban ta ce ɗanta ne baiwa dan babba kawai ta ce ɗanta ne a ce ita take da gaskiya watakila ita ba ce batta da gaskiya watakila kuma karamar ce batta da gaskiya abu ɗaya za a yi kawai a gane mai gaskiya yanzu wannan dan tun da ita karamar ta ce nata ne ita ma babbar ta ce nata ne kawai a ɗauka wuka a yanka shi in ya so kowa ya huta kowa ya hasara ya zamanto ba a sa wani gaba ba da wani yani hada tsakaninsu ba sai ce ke babbakin yarra sai babbar ta ce na yarra a yanka ke kuma karama kin yarra ta ce a inda yanka shi za a yi gwara a bata to sai annabi suleiman ya dauki dan sai ba karamai sai ce ɗanki ne saboda uwa ba yadda za a yi ta hida yani ta ce a yanka shi ko da ta san raba shi da za a raba ta da shi sai dai ta ce a bar shi ka a yanka so amma ga shi babban kun ga ta gane cewa babban an gane cewa ba ɗanta ba ne in ɗanta ne ba ta ce ba a yanka sannan hallau ta karamar ta ce ka da a yanka gwara a bata annabi suleiman ya ɗauki ɗa sai ba yani karamai shi sa shari'a sabanin hankali haka wa'insu suka yi shari'a a zamanin annabi dauda dai wani yana da gona gona ta hutu irin wannan lokacin namu gona ta hutu an yanke komi su hatsi su dawa su dawa su wake da sauransu kawai mai kiwo ya zo ya shiga gona duk ya cinye ma mai gona abincin shi da dabbobi shikenan a mai gona ya kai karar wannan mai kiwon wajen annabi dauda ya ce to gashi na yi gona na samu amfanin gona sun kai adadi kaza amma wannan mai kiwon ya zo ya shiga di ya cinye mini kayan amfanin noma na yan kaɗan ya bari annabi dauda ya ce haka aka yi ce haka aka yi kawai ya ɗauki tumakan kayan kiwon duka da awakan da tumakan da ragunan sai ba mai noma ya ce kai kaya asara saboda ka cinye mai kame hasara yanzu kai hasara kai ta hau kai har sun huto sai suka ci gaba eh suka ci karo da annabi suleiman suka tambaye annabi suleiman ya tambaye su ya ake shari'a ce a mai kiwo ne ya shiga gonan mai gona ya cinye mai kaya annabi dauda ya mana shari'a sai ya ɗauki kayan kiwon duka da dabbobin da tumakan da awakan sai ya ba mai gona annabi suleiman ya ce mu je wajen baban suka tahi sai ya ce baba ni abin da nake gani wannan shari'a ba ɗaukan dabbobi ba za a ba mai gona a'a wannan mai kiwon ya je da yani a ba wannan mai gonan dabbobi da tumakai da awakai da shanu da sauransu ya je da su ya rika amfanin ya rika tatsan nonon su hai kuma yana tatsa yana amfani da su suna mai yani irin noma na kiwo da sauransu har ciya noman shi yani shekara mai zauwa wannan shukoki su huto yadda da ya rasa a samu daidai da abin da ya rasa in yi so sai a ɗauki tumakai da awakai da shanu a ba mai kiwo shi sai ya rike kuma hallon shi kuma mai gona ya amfani da nono kuma da sauransu ya saida ya yi amfani ya hudda ya rage hasara annabi suleiman ya ce lalle wannan shari'ar taka ta hita shi ne allah ya ce fa fahamna ha suleiman wa kullum atina hukuman wa ilma wa sakarna ma addawo da jibala yusabbihuna wa ɗayar wa kunna fa'ili ma'ana abin da nake so na ce mana wannan hadisi yana nuna cewa idan mutum ya ka karan mutum to ba kawai shari'a ba za a ce kai ne mai gaskiya sai an kira mutum an zamnar da shi ya kawo hujja shi wanda ya ka karan ya kawo hujja shi ma wanda aka karan ya kawo hujja kuma a sa a rantsi a yi rantsuwa daga karshe a ga san mai gaskiya shine yace lauyu dan nasu bi da'awahum da a ce mutane daga sun yi da'awa ake ba su ladda'a rijalu amwala qaumin da wa'insu mazajen sai su yi da'awar duke wa'insu da take wajen su ai tasu ci wa dima'ahum jinin su da aka zubda na dan uwansu kaza wane ne kawai a kama mutum a zubda jinin shi ko kuma a kwace dusu ke sha abinda ake lakinnal bayyinatu alal muddayi hujja ga wanda ya kagara wal yaminu alamar ankara ya so rantsuwa wanda ya inkari ya ce ba zai rantse ba shine mara gaskiya wannan hadisin hadisin hasan rawahul bayhaqi hadisi ne hasan kuma bai haƙi rawaito wa gairuhu da wani shi haka za haka wa ba'duhu fi sahihaini shashan hadisin yana cikin sahih bukhari kaga yanzu da daga kana gaba da wani ko kana hada da wani ko kana jin wani haushin wani kaga kuma yana da kuɗi sai ka je kawai ka ce ai dukiyar ka ce a wuri kaza a lokaci kaza ya kwace kawai a kira shi a raba muku dukiya ko kuma a kwace a baka a haba haba a komi da hujja ake yin shi komi da hujja ake yin shi wani hadisin shi ma a takaice ya kare hadisi na gaba hadisi na 34 hadisin da yake cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم a wannan hadisi an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal yarra Allah shi tabbata a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsiran Allah da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa mara aminkun munkaran duk wanda ya ga abin ki daga cikin duk abin nan Allah da bai so ya haramta shine abin ki falyu ga yurhu biyadihi ka hana da hannu nan mataki uku ne ka hana da hannu fa in lam yastade in baka iya ba da hannu fal bilisanihi ka hana da halshi ma'ana ka yi wa'azi da baki fa in lam yastade in baka iya ba da bakin fa bi kalbihi ka nuna a zuciyarka bakka so wa zalika ada aful iman wannan shine mafi raunin imani na nuna azuci shine mai rauni a fi so kai ɗayan biyun wancan ko ka hana da hannu ko kuma ka yi wa'azi da sauransu in ba ka iya bane ka nuna azuciya bakka su to wannan hadisi ya wa musulmi abin da yake nuna duk wanda ya ga ana munkari daga cikin ku ya ga ana abu na haram falyughayyirhu biyadi ya hana da hannu ya salam wannan aiki ne na hukuma da masu ƙarhi da sauransu su hukuma za su iya hanawa da hannu ma'ana aga su ga ana aibu na banza su je su kakkarya abin da ake yi na fasikancin kuma in gida ne su rushe shi in kaza ne su kakkarya da sauransu saboda su hukuma ne ba wanda zai kama su in suka yi dama su ne masu kamawai to amma ni ko kai yanzu ba ma je ba mu hana da hannu amma mukin ma akwai inda za mu iya hana da hannun inda mun iyawa a gidanmu ko a wayansu daga cikin yaranmu da sauransu muka sun ɗauko abu nawa na kaman fasikanci kaman suka ɗauko ta ganga ko wani fiyano ko wani gitar ko wani kaga ba za mu iya kama da hannu mu kakkarya amma wanda ake yi a titi da sauransu wannan sai hakuma wanda kai in ka kakkarya kai ma sai a je a kakkarya ka to a nan kai matakinka sai ka hana da baki da wa'azi shi ma wa'azin akwai inda in ka je kai ina ga baka hutu ba to nan a nan sai ka nuna amma kuma akwai inda kuma za ka iya ina fata fahimta akwai kuma inda za ka iya sai ka je ka yi wa'azin to shi saboda wa'azi wani abu ne mai wahala shi yasa lukmanul hikima yana ma dan shi wasiya yace ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak kaga wajen yin horo da aikin alheri wa'azi sai ya ce wasbir ala ma asabak kai hakuri da duk abin da zai same ka da wa'insu mangangana da kaza da kaza duka sai kai hakuri ina fata fahimta kenan wajen wa'azi horo da aikin alheri hani daga mummuna sai an yi hakuri kuma dalilin wannan nema horo da aikin alheri hani da mummuna mu Allah subhanahu wataala fifita mu akan dukkan al'ummomi kamar yadda ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuntum khaira ummatin ku ne fiyayen al'umma ukhrijat lin nasi wanda aka hudo ku cikin mutane tamuruna bil ma'ruf kuna horo da aikin alheri wa tanhauna 'anil munkar kuna hani daga mummuna wa tu'minuna billah kuna imani da Allah kun ga wa tu'minuna billah ai sai an yi shi ma duk ake horo da aikin alheri amma sai da aka kawo kuna horo da aikin alheri kuna hani daga mummuna sannan kuna imani da Allah dalilin wannan ne muka zama mun hit kowace al'umma ina mu zama masu wa'azi yayin wa musulmai mu mu zama masu fadakarwa kuma kaka ce wa'azi sai malam a'a kai ma da ka san wata aya ka san wani hadisi idan wani dan uwanka musulmi wani abu janyo mai wannan aya janyo mai wannan hadisin a shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul mu'minun ku kasance a samu yinsu al'umma daga cikin kuma horo da aikin alheri suna hani daga mummuna ya zama to kullum cikin wa'azi muke yawa musulmai abinda ka sani ka sanar da wani shine wa'azin shine horo da aikin alheri shine hani daga mummuna abinda yahudu bisa yi kenan yahudu abinda yasa Allah ya tsine musu bisu horo da aikin alheri bisa hani daga mummuna asali ma mummunan su aikata shi suke Allah ya ce lu'inal ladzina kafaru min bani isra'il ala lisani dawuda wa isa bin maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun Allah ya ce lo inal ladzina kafaru min bani isra'il Allah ya tsine ma banu isra'il yahudi kenan saboda bisu horo da aikin alheri bisu hani daga mummuna so ake mu zama kullum masu horo da aikin alheri masu hani daga mummuna kuma kanka ce sai malam a kai ma kana sai da yadi a kasuwa kaga wani yayi abun wa'azi sai ka janyo mai aya ka janyo mai hadisi kana sai da shinkafa a shagonka wani ya yi aikin da zai yi na sabo ne ka janyo mai aya ka janyo mai hadisi tun da ka san su wanda ka sanin wannan kai ma yanzu ka yi horo da aikin alheri ka yi hali daga mummuna shi sa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dullani ku shiryar da ni ma'ana ku yi wa'azi da ni walau aya balligu anni walau aya annabi ya ce ku isar da sakona ko da aya ɗaya ce aya ɗaya ka sani ka sanar da wanda bai sani ba hadisi ɗaya ka sani ka sanar da wanda bai sani ba watakila dalilin wannan ayar da ka janyo mai ɗaya da ka sani ya hasa abin da yake dalilin wannan hadisin ɗaya da ka janyo mai ya hasa abin da yake shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar mutum ɗaya dalilin ka khairun laka min humurin na'am ya yi a baka garken jajayen raƙumma mutum ɗaya ya shiri dalilin ka janyo mai aya ko hadisi ya ɗan wa musulmi baka san wannan garaɓasa garaɓasa ga ta nan dalilin ka wani mutum ya shiri ya yi a baka garken jajayen raƙuma garken jajayen raƙuma kamar yanzu a ce ya yi a baka hareban guda ɗari ko guda dubu ya yi a baka lagazis ɗari ko dubu ya salam saboda a lokacin nan garken jajayen raƙuma shine abin hawa mai tsada idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce balligu anni walau aya ku isar da sako na ko da da aya ne a wannan hadisi kun gani man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi ka sa hannu ka hana in orkes ce ka kakkarya abin wannan hukuma za ta iya in ba ta yi ba kuma Allah zai kama ta kuma Allah yana ganin ta kuma duk abin da aka yi na sabo tana da kamasho tana da ikon hana da hannu ta kiya to amma mu sauran musulmai wanda ba ma iya ba da hannu sai mu yi wa'azi mu ma an muka ƙi yin wa'azin ba mu yi ba muna da damai to wallahi Allah zai kama mu zai kama mu kuma in musiwa ta zo a in ba ku yi ba wa'azi za ta hada hadda ku wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitina wanda in ta zo batta ke bantar wanda suka yi su kadai hada take gaba daya ya salam yayin uwa musulmi mu zama masu sirra sakon Allah ko da aya ce ko da hadisi fa in lam yastati fa bi lisanihi to na uku mataki na uku fa in lam yastati fa bi qalbihi idan mutum ba zai iya bahana da wa'azi to fa bi qalbihi ya nuna a zuciya bai so kada ka ga ana abin kuma a zuciya ka kana kana son abin kana ai zamani ne a zuciya ka ki abin kawai bayan ta ka iya ne wannan kuma yi wa zalika da afulin imani wannan shine mafi raunin imani ba wannan aka so ba amma shi ma mataki ne na ƙarshe ai so ka yi biyun wancan ko ka hana da hannu ko ka yi wasi abinda za mu fa'idanta a wannan hadisin wujubut taghayyirul munkar bi kulli ma amkinuhu mimma zakara wajibi ne a jirkita munkari a hana munkari da duk abin da zai iya abin da muka ambata fala yakfil wa'iz liman tamakkanahu izalatuhu bi yad ba yanda za a yi kana da iko ka hana da hannu ka ce wa'azi zaka yi a hannun zaka sa wani laƙalbi liman tamakkunuhu izalatuhu bil lisan kuma hallo baiwa kana da iko ka hana da wa'azi da baki kuma ka ce ai ka nuna azici a'a matakin wannan guda uku yanda zaka iya ne Allah ya ce zaka yi kana da ikon hana da hannu ka ce wa'azi zaka yi baka yi ba yani kuma Allah subhanahu wataala zai kama ka kana da ikon hana da baki da wa'azi sai kuma ka ce a ai azici zaka nuna to wannan shi ma bai yi ba dole wanda kake da matakin da zaka kike da shi za ka yi abu na biyu da za mu kalanta a wannan hadisin annal inkar inna ma ya ta'allaqu bit tahqiq shay wa laysa 'ala al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar tahamadu biz zunun illa idza akbarahu man yasuqu bi qawlihi anna rajulan khala bi rajulin liyaqtuluhu aw bi imra'atin liyazni biha aw nahu zalika mimma la yatadarak fa innahu yajibu 'alayhi al-bahth kawf al-fawat abu na uku abin da za mu kalatar a wannan hadisin anna man qadara ala khasla min kisalil iman wanda yake da ɗabi'a wannan ta hana da hannu ko da baki ɗabi'a ce ta imani in ka hana da baki da hannu kai mai ɗabi'a ce ta imani in ka hana da hannu ɗabi'a ce ta imani kuma wanda zaka iya shi zaka yi abu na uku anna adam inkaril munkar bil qalb dalilun ala zahabul imani minhu ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه عليك من لم يعرف بقلبه معروفا والمنكر kaga wannan duka yana nuna mana cewa ƴan uwa musulmai a mu yi kokarin duk abin da muka ga ana yi mara kyau mu yi kokarin hana shi imma da hannu imma da baki imma da zuciya mu nuna ban masu kan mu bari mu ga ana sabo mu ce ai ba ruwan mu ba mu muke yi ba to in saban in lahin saban ya zo in aka turo azaba ba masu saban kaɗai za ta kama ba har kai da kaƙi yin wa'azi kai da kaƙi hanawa kisa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko ku hana munkari da ake ake yi ko kuma Allah subhanahu wataala in ya tashi kama mutanen masu yin saban ya kama hadda ku in kuna so ku tsiran ana sabo in kun ga ana yi ku hana to in azaba ta zo Allah sai ya tseratar da ku amma in ba ku hana ba to Allah ya alƙawali in azaba ta zo da ku da su da masu saban da ku da kuka kyale ana yi azaba za ta gama gabaki ɗayan ku to ina ga lokaci yayi ana nuna mana lokaci yayi duk abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana bukatunmu na alheri duka Allah biya abin da muke jin tsoro na shari Allah shi tsare mu wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ba su lafiya mu masu lafiya Allah shi ƙara mana lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik